الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الباب الثاني babi na biyu في ذكر بعض حقوق الزوج cikin ambatan shashin haƙoƙin miji على زوجته a bisa matarsa وحقوق zaujati الزوجة على da da زوجها ambatan ba'arin haƙoƙin mata a bisa mijinta فصل fasalon fasali kenan في ذكر بعض حقوق roƙin الزوج zauji ala على zaujatihi زوجته cikin ambatan ba'arin haƙoƙin miji a bisa matarsa نعم muje اعلموا ayyuhal Ayyuhal ihwa ya ikhwan.
ku yan uwa ku yi sani إن الزواج haƙiƙa aure آية من آيات الله تعالى aya ne daga cikin ayoyin Allah لقوله تعالى saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce ومن آياته an halaka lakum خلق min لكم من أنفسكم anfusikum azwajan أزواجا litaskunu إليها ilayha wa ja'ala وجعل بينكم bainakum mawaddatan wa مودة rahma ورحمة.
inna إن fi في dhalika ذلك laayatin لآيات liqaumin لقوم yatafakkaruna na'am ومن آينا daga ayoyin ubangiji Allah أن خلق لكم ya halici a gare ku من أنفسكم daga أزواجا kawukanku azwajan matiku duk matarka kakka wulakanta ta daga jikinka aka halice ta shi sa dole ne ce zai takura wa matarsa zai wulakanta kansa yake wulakantawa na'am لتسكنوا إليها domin wato ku ainihin nutsu zuwa gare ta وجعل بينكم ya ja'ala مودة bainakum ya sanya mawaddatan soyayya wa rahmatan da rahama bainakum tsakaninku نعم، إن في ذلك لآيات hakika a cikin wancananka wallahi akwai ayoyi لقوم ga يتفكرون jama'u waɗanda suke ta- tafakuri suke tunani a cikin lamarin wato ainihin Allah Na'am.
suratul rum ne Mhm.
نعم، والزواج لغة to sai za sai za a fassara mana me ya aure نعم،
wazzawaju aure lugatan a lugga هو اقتران أحد الشيئين shine بالآخر cakuɗa ɗayan abubuwa guda biyu Na'am.
da ɗaya da ɗaya a cakuɗa namiji da mace a cakuɗanta su Na'am.
shine aure a cikin wato ainihin lugar larabci
ليسربه زوجا domin ya mayar da shi zaujan miji a haɗa wato biyu نعم ومنه قوله تعالى yana daga cikin wannan zauji ɗin nan haɗa abubuwa biyu faɗin Allah ta'ala da ya ce وإذا النفوس zuwujar زوجت yayin da rayuka aka aurar da su da jikuna ma'ana aka haɗa su da jikuna نعم أي اقترنت Eh, ai aka cakuɗanta al'arwa Al'arwaha, jikuna bil bil abdani da wato jikun da ra- ruhika da jikuna a alkiyama kenan نعم ومنه yana daga cikin magana aure a أي lo- الزواج في shi اللغة lokaci shine aure a loga آه، النكاح shine aure ومعناه ma'anar aure الوضع waɗau taɓi takin mace والضم wadanmu da da tare da haɗewa نعم والجمع waljam'u da kuma haɗewa نعم وأما الزواج شرعا amma aure a shari'a abinda ake cewa aure a shari'a wannan alluga ne ta larabci yawwa daga nan ne aka samu ma malai yake cewa no, eh, ana misali da shi akan ce naka hatil hasa hafafal ibli wato tsakoyi ta aure wato tafin raƙumi raƙumi ya tafiya ya tafiya cikin tsakoyi sai ta shishige masa kaga sun haɗe to aure kenan a luga ko kuma a ce bacci ya auri idaniya ko نعم saboda me saboda ya shiga cikin idan baccin da idan sun haɗu to duk abin da ya haɗu da juna da yadda wani abu suka haɗe to shine aure a luga amma a shari'a kuma فهو shi عقد shi kullawa ne نعم يفيد حل استمتاع الرجل da yake halatta wato jin daɗin mu- mutum namiji من امرأة da mace نعم لم يمنع من نكاحها مانع شرعي da wani abu mai hanawa na shari'a bai hana ya aure ta ba نعم ba wani abu na shari'a da ya hana ya aure ta to idan ya zamanto an haɗa aure da shi da ita to zai ji daɗi da ita na mu'amalar namiji da mace bata zama muharramarsa ba ba matar ubansa ba ba 'yarsa ba ba kuma ƙanwarsa ba babu wani muharramanci a'a mace ce da ta halatta ya aure ta ajanabiya ta jini a gare shi ko kuma 'yar uwarsa ta jini da aure ya halatta ko 'yar ƙanin babansa ko 'yar wan babansa ko yar kanin babarsa ko yar wan babarsa wannan jininsa ne amma zai da akwai aure to wannan in aka haɗa wannan aure aka kulla da shari'a zai ji daɗi da ita ba tare da matsala ba kuma ya aure ta a bisa a bisa wato doka ta Allah ba tana cikin idda ba ko ba tana ainihin wato mm, ta- tana da aure ba ka gani ko an sake ta ko miji ya mutu bata gama idda ba mutum ya je ya nema to wannan shi ma zai hana yin auren da zai ji daɗi da ita sai ta gama idda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya- ya ya tsara an ba haka sannan sai ta halatta ga mutum wannan shine aure a shari'a
وللزوج حقوق على زوجته ga miji akwai haƙoƙi da yake da su akan matarsa الله تعالى يقول Allah ta'ala yana faɗi الرجال قوامون على alan النساء nisa'i mazaje su ne masu tsayuwa ma'ana masu tsayawa akan mataye ma'ana su ne suka fi su ƙarfi ƙawwamuna haƙƙinsu ya zama masu ƙarfi akan nasu akan mataye بما فصل الله da abin بعضهم da Allah على ya بعض fifita ba'arinsu a bisa ba'ari وبما أنفقوا da a bisa abin da kuma suke ciyarwa na mataye min amwalihim na daga amwalihim.
dukiyoyinsu فالصالحات ka ingantattu gyararru mutanen kirki na mata قانتات masu ibada da bautar Allah حافظات ma- للغيب masu kiyayewa ga haƙoƙin mijinsu a baya nan suna hafiz masu Allah.
kiyaye da abin da Allah ya kiyaye a gare su to waɗannan su ne waɗannan dalilai da Allah ya kawo shi ya sa maza suka zama ƙawwamuna yawwa mijin da zai ciyar ya shayar ya je ya nemo ya zo to wannan wajibi ne ki kiyaye haƙƙinsa sannan ki zama salaha ki kiyaye haƙƙinsa ki mutunta shi ki zama ƙanita a kiyaye shi yana nan baya nan kullum ki zamanto mijinki ya ishe ki ba ki da kallon wani mijin tun daga nan kuma duk wani abin da za a tsaya a kiyaye na haƙi da girmamawa ki yi masa saboda shi ne ya karɓi komai naki Allah kuma ya ɗora masa kuma ya ɗauka yake yi yake kiyayewa cinki shanki komai kulawarki saboda haka mu maza da Allah ya ɗora mana wannan kuma ya taya mu muka ɗauka sai muka zama mu ne ƙawwamuna
عن أبي هريرة رضي الله عنه hadisi aka karbo daga abi huraira Allah ya ƙara yadda gare shi وعن معاذ بن جبل رضي shi الله kuma ya عنه karbo daga mu'azu dan jabalu Allah ya ƙara yadda gare shi وعن ابن عباس رضي الله shi kuma عنهما ya karbo daga dan abbas Allah ya ƙara yadda gare su وعن أنس بن da مالك kuma hadisi da aka karbo daga Anas dan Wa Maliku dan Abdullahi cikin bin dan Umara.
cikin gida da kuma Abdullahi dan Umaru وطلق بن da علي Dalku dan Aliyu وعبد الله بن أبي أوفى da kuma Abdullahi dan Abi Aufa وسراقة بن da مالك Siraqatu dan Maliku أم المؤمنين عائشة da kuma uwar muminai sai da Aisha Allah ya kare da gare ta أم المؤمنين da uwar أم سلمة muminai sai da Ummu Salama Allah ya kare Radiyallahu Allah ya anhum.
kare da gare su baki ɗayan su Jami'an.
baki ɗayan su أنه صلى الله cewa عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallama قال ya ce لو كنت آمرا أحدا da zan kasance ina mai umarta ɗaya أن يسجد لأحد yayi sujjada ga ɗaya لأمرت المرأة أن da تسجد na da لزوجها na umarci mace an tasjida li zawjiha ta yi sujjada wato ainihin ga mijinta subhanallah ka ji fa Hmm, da zan umarci ɗaya yi sujjada ga mijin hadisin nan kuma kuna bin sa fa mutawatiri نعم musalsali ne kadai kun ji yadda aka rawaito shi kun ji manyan bayan Allah da suka karbo duk wanda aka ambata tun daga kan Abi Huraira har zuwa kan Sayyida Ummu Salama sahabbai wajen nawa ne suka karbo kuma kowanne ya karba daga manzon Allah ne kuma matanin a haka ba tare da ya saba ba idan kuma ka je cikin babu raba'i a sahihu tirmizi za ka ga hadisin da inda aka, aka abin nan ɗinsa amma annabi alaihi salatu wassalamu abin da ya ce lau kuntu amiran adam an yasjuda li ahadin la amartum ra'atan an tasjuda li zawjiha da zan yi umarni ga ɗaya ya sujjada ga wani ba Allah ba to da na umarci mace ta sujjada ga mijinta saboda girman haƙƙin miji da yake akan mata subhanallahi duk wani abin da kike jin za ki iya yi na hidima ko na neman albarkarsa ko na girmama shi wallahi ba za ki iya biyan sa ba tunda dai manzo Allah ya faɗa haka shi sa sai mu yi kokari mu dinga abin nan din mata na saita su ruwan kaji kaje ka gaya mata ta ce kaji shi sa mai ɗauka an yi ce wallahi mun ɗauka wai matarsa in ya ɗauki wa'azin da aka yi na bin maza miji abu miji sai dai in ya kunna kawai sai ya ɗan kunna ya bar ta ya fita ya dinga gani tana gyaruwa tana gyaruwa wai ai bai san tana ji ba tunda kai kaje kace bari kaje kai mata lacce ka gaya mata abun ba ɗauka za ta yi ba to gashi abin da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i karanta zuwa aya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amiran ahadan karanta zuwa ƙarshen hadisin ki karanta ki gani saboda haƙin haƙin miji da da yake amma me muka faɗa a cikin wannan hadisin wabin nazari ila hadal hadisi sharifi amma da saubin duba zuwa wannan hadisi mai girma maɗaukaki as-sahihi ingantaccen hadisi yajibu ala zawjati yana wajaba akan mace da'atu zawjiha bin mijinta fi ghairi masiyatin ma'siyatillahi ta'ala cikin wani saban Allah in dai biyayya zaki ki bi mijinki in dai ba saban Allah ba duk abin da miji zai ce ko ya saba wa zuciyarki ko ya saba wa waye ɗinki in dai ba saban Allah ba ba barin hanyar annabi ba ki bi shi amma in ya zo ya jaki ya sa ki a saba wa Allah abinda Allah ya hana ko abinda manzo Allah ya tsawatar a kai to ba za ki bi shi ba Na'am.
saboda hadisin Da kaulin la Nabi da'ata alaihi salatu saboda wassalam faɗin annabi alaihi salatu wassalamu la da'ata li makhluqin babu da'a ga abin halitta fi ma'siyatil khaliq hali cikin saba wa mahalicci wa min al-huquq ƙoƙin lati allati ya yajibu jibu ala ala zawjati zaujati mura'atuha mura'atuha tijaha ina daga haƙoƙi da yake wajaba akan mace kiyaye waɗannan haƙoƙin tijaha zawjiha dangantaka da ɓangaren mijinta al-awwalu na farko haqqu da'ati fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala haƙƙin biyayya gare shi cikin wani sabon Allah wa qad zakartu anifan haƙiƙa na faɗa ɗazu annahu yajibu ala zawjati haƙiƙa yana wajaba akan mace da'atu zaujiha zawjiha bin mijinta Fi gairi har ma sai ma'asiyatin ta lahi.
lahi cikin wato wani sabon Allah.
li hadisi la Ta da'ata li malukin makhluqin fi ma sai ta haliki saboda wannan hadisin na da babu bi ga abokin halitta cikin saba wa mahalicci.
wa haqqu da'ati Haƙƙun biyayya kuwa haqqun haƙƙi ne mustamidun wanda yake abin dawwabarwa mai Min miƙuwa ar-riyasati.
minar riyasati daga wato shugabanci fil a usrati cikin wato wato family.
a'dahu Allah ta'ala lizawji da Allah ya ba da wannan haƙƙin ga miji a gida dole abu mutum saboda shi ne uban gidan wannan shugabancin gidan da Allah ya ba shi mai gida to dole duk wacce take gidan ko kin girma mijin ki bi shi akan abin da ya umarce ki inda bai zama ya saba wa Allah ba saboda haƙƙin shugabanci Na'am. kama qala azza wa jalla kamar yadda ubangiji mai girma da buwaya ya ce walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf abin da yake gare su ya tabbata a gare su na daga ainihin alkhairi wa lirijali alayhinna darajatun kuma fifitaka da daraja ta tabbata ga mazaje akan mataye wallahu azizun hakim To, ubangiji Allah mabuwayi ne a cikin dukkanin aikinsa hakimin kuma mai hikima ne wa hadha al-haqqu wannan haƙi kuwa aw ad-darajatu koko wannan daraja allati mayyaza Allah ta'ala na biya biha zawja zauta da Allah ya mayyaze ya tantance miji da ita hiya darajatu ri'asati shine daraja ta shugabanci aw al-qiwamati koko daraja ta tsayawa ta ƙarfi na kulawa wa qad zakara Allah fi hakika kitabihi Allah al-aziz.
tabaraka wa ta'ala ya ambace ta a cikin littafin sa mabuwayi mai tsarki shine alqurani حيث يقول yayin da Allah yake cewa الرجال قوامون qawwamuna على lan النساء nisa'i وقد حس وقد حث نبينا محمد صلى الله hakika عليه annabinmu Muhammadu وسلم sallallahu المرأة alaihi annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi sallama ya kwadaitar wato da albar'ata mace على da'at طاعة zawjiha a زوجها bisa mun bin mijinta لأن في رضاه رضا الله domin a cikin yardar mijinta a ciki ne yardar Allah yake a wajenta وفي سخطه سخط الله a cikin لها fushin miji to fushin Allah a nan yake a gamata isa koya miji ya kwana da damuwa da fushi shine aka tabbatar ke kuma zaki kwana cikin tsinuwar Allah da mala'ikunsa subhanallahi
wa qad jaa fil hadisi hakika ya zo cikin hadisi la yaslihu li basharin babu yana inkantuwa ga mutum an yasjuda li basharin yayi sujjada ga mutum walau salaha li basharin koda na koda zai yi ko ya gyaru ga mutum an yasjuda li basharin yayi sujjada ga mutum dan uwansa na'am la amartu al mar'ata annabi yace da na umarci mace an tasjuda li zawjiha ta yi sujjada ga mijinta min izami haqqihi saboda alaiha saboda girman haƙƙin nan nata a kansa saboda girman haƙƙin miji akan matarsa ba sai umarce ta ta yi ana cikin jami'in sahihi ko na'am Alhamdulillah.
alhamdulillah
Tin a cikin wata ruwaya kuma zada nan za da ya ƙara wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ya ce na rantse da wannan da raina yake ƙudurarsa na'am law anna min qadamihi da ya kasance daga digadiginsa az-zawju wato miji na'am ila mafriqi ra'sihi zuwa wato mararrabar kansa qarhatun wato duk miki ne a ce miji tun daga wato ainihin ƙarƙashin digadiginsa har zuwa kan gashin makwalkwaɗar kansa duk gyambo ne na'am tsutsotsi yake da ruwa da jini yake ta fita a jikinsa na'am tambajisu bil qaihi was sadidi Yi- wato ta takudantu da miki da ruwan sulkami na'am thumma aqbalat talhasuhu sannan matarsa ta fuskanto shi tana lashe wannan mikin da harshenta na'am tana lashewa ba wai fa ta sa tsumma ba a'a da harshe ta sa tun daga tafin kafa tana lashewa tana furzarwa tana lashewa ta gyara shi da yan harshenta sannan ta sa min magani mai manzala ya ce ma addat haqqahu bata ba shi haƙinsa ba ko ga gigi ta don gaga yana wani baya-baya da miji na'am
da harshe ta lashe ta komai manzala ce bata ba shi haƙinta kuma kaga manzala ne ya faɗa amma aka ga mace tana ta wani ra- tana ta wani giggiwa Hmm? ki jefa kanki a jahannama kawai jahannama duniya da lahira na bi- na'am asani na biyu haƙƙin miji akan matarsa fala tasumun nafilata illa bi Illa bi izini.
izini ba za ta yi azumi na nafila ba sai da izinin mijin mijin nata wala yanbaghi lizawjati baya kamata ga mace an tasuman na ta yi nafilata azumin nafila illa bi izni zaujiha zawjiha sai da izinin mijinta wari lahu da kuma yardarsa Na'am, wa Dakar inna ta ce ita ai mai ibada ce ai sun saba suna to ki ta saba kina azumin sai ya yarda in kika yi azumin nafila ba azumin farilla ne ko ya yarda ko bai yarda na ramadana sai ki in ma ya hana ki sai ki bar gidan dan shi kafiri ne wanda ya ki azumin ramadana kafiri ne an samu irin waɗannan da suka dinga faɗa da matan soya ba za su yi azumi ba in ya ɗau ta ɗau azumin ma ya ɓata mata in ce tafi gidanku ba zama da kafiri wanda ya ki sallah ko ya ki azumi kafiri ne yawwa to amma azumin nafila duk ibadar ki baki saki ba ba izinin sa masu ladabi da hankali ko baya gari sai ta buga ma waya tana neman izini za ta yi azumi sha wanci ai ba komai ki wani kuma zai ce gaskiya kake ko da bana nan ni rame wannan da kike bana son ta in ganki kullum a bushe yayin da matarka tana ramewa ta ajiye nafila ta yi azumi ta bar azumi ta ci ta sha ta yi bulbul ka ganta da kyau ta ji da- ka ji daɗin ganin jikinta ya yi kyau ladan ka ganta da kyan ya fi ladan azumin Mm, yawwa.
na'am wa inna ma huriba alaiha sawmun nafali a taƙaice an haramta mata azumin nafila ne biduni ba tare izni da izininsa ba saboda li'annahu mai aka hana ta da katta azumi na nafila sai da izininsa li'annahu domin cewa shi mijin qad yadlubul istimta'a biha zai iya yiwuwa hakika ya nemi zai dan ji daɗi da ita da rana fi ayyi waqtin kowane lokaci tun ina da dama to wanda rana ya nema tana azumi fa na'am azumo ajiye a yi harka Hmm? in ya zo yana so ya ɗan abin nan da rana kina azumin fa subhanallahi wala budda laha an tubadira ila qara'i hajatihi ba makawa ko ga mace ta yi gaugawa zuwa biyan buƙatar mijinta wala yanbaghi an yafutahu al-istimta'a bai kamata jin daɗin da ya so ya ji da ita ba ya tsere ta bi ta ɗauwi da sababin azumin ta ɗauwi na sa kai wa idza arada al-istimta'a biha idan koye nufin jin daɗi da ita jaza ya wa halatta yafsidu sawmaha ya ɓata azumin nan nata daman ɓatacce ne tun na babu izini wala yanbaghi ifsada sawmi shi ko azumi bai kamata a dinga ɓata shi ba babbar ibada ki ɗau azumi oga ya zo kuma a ɓata azumi ai ba daɗi to a nemi izini a shirya shi ma ya ɗanyi baya baya ya ɗanyi nisa in ya yi miki izinin ki nafila to duk jaraba sai ya kyale ki yawwa ki azumin don bai kamata a ɓata azumi ba ko na nafila ne isa aka ce sai da izinin
wal wal muslimu musulmi kuwa yuhabu
yana yana kin ko yana tsoron wa yabsha'u yana kyamin intihaku intihaku sawmi bil sauni ifsadi wato wato zakkewa azumi da farma azumi da batawa fa fil hadisi ya zo cikin an hadisi abi hurairah radiyallahu daga abi anhu huraira Allah ya kare yadda gare shi annahu sallallahu cewa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wasallama ya ce la yahillu limra'atin babu yana halatta ga mace an tasuma ta yi azumi wa zawjaha shahidun shahidun mijinta yana nan gida yana tare da ita a gari illa bi izini idnihi sai da izininsa wala ta'zunu fi baitihi babu tana kuma wato ainihin wato izini cikin gidansa illa bi ba idnihi ta wai wani izini ga wane ya shigo wane ne ya zo ɗan uwanta barau to ashe ana zuwa sai ta je ta gaya wa mijinta na yi bako ɗan uwana wane sannan in ya izini ta shigo in bai izini ba kuma to ki aika kina gaishe shi kawai in an samu wani gogon ce zai kawai ki aika kina gaishe shi ki ce ina nan shikenan don ki gaisa da ɗan uwanki za ki kashe aurenki ne in kika shigo da shi kuma mijin bai wallahi yanzu wannan zamani na garari duk shakiyanci da lalata mata suna yi wani ma tsohon saurayinta ne sai ta ce a gaya maka wanta ne ya zo da babarsa da baban to da babarsa da baban uwarki za ku yi aure a a kan me ya koma kina amsawa mata suna abin da suka so wani saurayinta ne tintini an gama iskan cewa kuma aure bai yi ba yana tana gidan wani sai a shirya balle wannan zamani na waya handset ko in ta kulla zai zo gidan zai zo a matsayin wanta shi ma mijin yana tsugune-tsugunen gai da shi ashe karya ne firam ɗinta ne ta ana haka kowa ya sani don haka mutum ya tsaya tsayin daka ya tsare matansa da gidansa ko ko komai ya faru riyi ta kama hanya ta tafi kai sarkin izini mara kishi ko da dai ga masu mun yi magana mara nan kan masu au- ma- ma- ma'aikata kana, kana tare da matarka tana aiki ya mata tafi samina ta karewa kuma tana da abokai maza wannan duk ba hanyar annabi ba ce in wani ya zo yana izini zai gaishe ta ta zo ɗan uwanta ne to shi kenan in ka tabbatar da ɗan uwanta ne muharraminta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ubansu ɗaya to ai za ka yi masa ya shigo muharraminta ne ba amma ɗan uwan da a dangi haka aure ta baka san da shi ba kai wannan man friend nata ne ka duba da kyau ai ai kaga abin da ya faru ga sayyidina Anas dan Maliku dan dan cikin gidan manzon Allah Allah ya kara masa yarda babban babban hadimi ko yace ya rasulullahi kishi na yayi yawa ina damuwa a mun addu'a ina neman manzo ya ra- ya min ramana a dan rage ni kishi ne da ni mata na bana so kakkalanta wani yayi abin ya min yawa da ya zo a rage masa bane na'am mai manzo Allah ya ce zai da ya kishi ni annabin Allah na fi ka kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi girya zaidu wa ana a gairu minka wallahu a gairu minni rashin kishi ne zai sa mutum ana na ana nan yana jin yana da kuɗi yana cikin hali ya saki matarsa ta tana bankaɗa ta je wannan wannan wannan Allah ya waigo shi ya talauce matsala ne da kyau don haka kan mutum ya sake ko musamman ku yan matasa yan uwanmu ka yi sabon aure ta zo ta ce ga wani yayanta abubuwan da yake cikinsu na fayil-fayil na makirci baka san adadinsu ba yayanta ne to in har ya kama bismillah fito da ita bakin sauro tana daga gefe kana tsakankaninsu barga ya kuke da ita ne a gaisa wallahi a kai ka a baro sai a hankali abinda kuka ga manya suna yi magabata ku tsaya ku kiyaye wannan wannan zamanin imani babu in ana maganganu a rediyo ma sai ka ji wani abu ma a daina faɗa ma a daina faɗin wani abun to wani abun kuma sai ka ga so dole sai an faɗe shi ko a ce yanzu matan aure sun fi zawarawa sun fi ma 'yan mata barna ko ina haka magana take to ta je ta kullo da wani kasgi ta ce dan uwanta ne kai kuma dama ba zumunci ne da kai ba baka san dangin dangin kuma baka san su ba balle dangin matarka magani ka tafi ka je ka siyo musu lemu da ruwa ka bar su a gida da dan uwanta Allah ka kiyaye shi sa an dai wani ya zo to sai da ikar ta bude kar ta ce ya shigo sai da izinin gidanki ne ka ji shirme eh wane ne ya zo to ya shigo ya shigo ya shigo ina ki fita dai na'am wa ma an faƙat min nafaqatin abinda ta ciyar kuma na daga ciyarwa min gaira amrihi ba tare da izininsa ba a gida fa innahu yu'adda ilayhi shadaruhu ana ba shi yankin lada a cikin abin da ta ciyar na'am kawai ta kwashi shinkafa ka kawai ta aunar ta bayar ita ga mai ciyarwa ba izinin mutum to ka kyale ba komai ladan za ka samu yankin ladan kuma amma ba za ta samu komai ba ita sai laifi
wa ibafatun ila sawmi tadawwi yanzu rabawa zuwa azumin ta ɗau'i salatun nafilati sallar nafila ita ma ba za ta yi ba sai da izini fa kazalika don kawai matarka don ita tafi kowa ibada kai ka yi ibadar ka ka gama kana jiranta kuma sai ta zo ta ta gafila ta ta nafila Hmm? da sai kai mata ta wannan zamanin sarkin kano abdullahi aka ce wani limami mai taurin kai in sarki ya zo ai shi ne liman a gari sarki ya taho wajen magaruba an zo ana a masallaci wani masallaci sarki ya sauka a wajen fage ana shirin sarki zai shigo ya ba da sallah kawai wannan limamin ɗan zafin addini na da kawai ya ƙi sauraron sarki ya tayar ga sarki waye liman kuma dogaran nan suka dinga hatara ƙaramin liman hatara ina ya tayar kawai ya kama karatu na sallah suna shigowa dogarin yana zuwa ya samu goshin shi assalamu alaikum an sallame mu aka- aka ɗauko shi aka jeho shi kawai sannan sarki ya shigo aka ce "A daidaita sahu haɗa ka faɗa yanzu za a yi sallah matarka nan tsananin ibada ta yi ta nafila ta yi ta nafila kai kuma da ka sallama mata da sallah ce, assalamu alaikum amarya an gama zan ibadu kala kana ne wata tafi wata isa ya ce aka raba zuwa azumin ta ɗau'i sallar nafila. Mhm.
fa kazalika la yajuzu lizawjati Haka nan baya halatta ga mace, an taquma bi salatin nafilati ta tsaya da sallar nafila illa bi iznin min min zawjiha zaujiha sai da izini daga mijinta.
laylan Da aw daddare nahara ne ko da rana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatiha.